بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم ما سبق ناصر الحج بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم الحمد لله زام شغبة كراتونا بغية المستفيد شرم شرح منية المريد وندا زام تاشي أقسم بيت اللي يجي وكم خصائص للاسم العالمي لغير الشيخ نور ربي لم تعلن نعم وجه
ومنها أنه اللهم wato yana daga cikin wato maganganun da suka yi a kan maganar al'ismallahi al'azam cewa game da ya ciro daga suwidi yake cewa ai allahumma ne
نقله السيوطي رحمه الله تعالى عن الزركشي wanda shi kuma imamu suwidi ya nakalto wannan maganar daga wato zarkashi allah ya dagare shi
ومعناه عند بعضهم أن الميم من علامات الجمع ya ce ma'anarsa a gurinsu ma'anar allahumma cewa shi mun jayen nan wato wato yana daga cikin alama ta jam'u ne wato jam'i mutu jam'i zuwa ga allah wato a tattara a koma ga allah koma zuwa ga allah na'am فزيدت هنا لتشعر بأن هذا الاسم اجتمعت فيه أسماء don haka aka tsara wannan mun jaye a nan domin ka ji kasancewa cewa wannan suna shi allahu kenan ya tattare an tattare dukkanin sunayen allah gabaki ɗaya a ciki
عالم السيئين ya faɗa ولهذا ذهب من ذهب إلى أنه اسم الله الأعظم ya ce saboda hakan ne wasu daga cikin malamai wanda su tafi akan cewa wannan shine ismullahi al'azam انتهى nan ya tike إلى غير ذلك مما ذكروه في تعيينه zuwa wani wannan da abin da su masana suka ambata gurin ayyana shi ismul azam
وقد صرح الشيخ عبد الوهاب الشعراني رضي الله عنه na'am ان جمله الاقوال فيه لا تفيد الجزم بمعرفتها insho abdus walhab sha'rani shi kuma sai sarraha yake cewa wannan maganganu din na malaman da aka kawo yace ba ta fa'idantar da yanke wato da sanin shi ismul azam
وقال جعفر الصادق والجليل رضي الله عنهما yake cewa jikan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma babban malami wato Ja'far Sadiq da Junaidu Allah ya kara musu yadda yace suka ce كل اسم من اسماء الله تعالى دعا به العبد ربه مستغرقا بحيث لا يكون في فكره حينئذ غير الله تعالى shi abinda Ja'far Sadiq da Junaidu suka faɗa Allah ya kara yadda a gare su suka ce dukkanin wani sunan Allah daga cikin sunayen Ubangiji tabaraka wa ta'ala wanda bawa ya kira ubangijinsa da wannan sunan a halin da bawa yake kiran Allah da wannan su- da wannan sunan ya zama bawa wato ruhinsa ya nutse ta yadda a cikin hissinsa shine a cikin tunaninsa baya jin komai a cikin zuciyarsa ruhinsa baya fuskanta komai in ba Allah ba
فإن من تأتى له ذلك استجيب له yace duk wannan wannan haka yayyu gare shi to za a amsa masa wato kaga anan su fadin su suka tabbashi ismullahi azam daga kai mai kiran sunan Allah ne duk abin da ka dauka na sunan Allah wato to sai zai ma ismullahi azam a wannan fadi kenan sai zama duk sunayen Allah masu girma ne daga kai mai abin ne tunda an ce shi ismullahi azam duk in ka roki Allah da shi Allah zai amsa in ka nema Allah ka nemo a wajen Allah da wannan sunan Allah zai baka to abin da ka kai ne in ka ce Allahu in a lokacin da ka kira sunan Allah wato kana mai istigraki ya zama ruhinka ya nutse baya ganin komai sai Allah ya manta da wasu dabaru ya manta da ganin wani abin halitta ya manta ya ba wa halitta baya gaba a ɗaya bai san komai sai Allah to sai zai ma ismullahi al'azam idan ka kirawo rabbu da cikin wannan halin to sai zai ma ismullahi al'azam idan ka kirawo rahamanu cikin wannan halin sai zai ma ismullahi al'azam idan ka kirawo rahimu cikin wannan halin sai zai ma ismullahi al'azam shi yasa ai kaga da yawa ake zuwa sai sai ka samu gurin kaje gurin sufaye ko kuma ko bayan Allah wanda su wato Allah ya tsarkake zuciyarsu ga barin duban halitta sai ka nemi addu'a a gurin su dan me saboda shi babu hijabi tsakanin su da ubangiji ruhin su Allah yake fuskanta gaba daya sai ka nemi addu'ar sa to addu'ar sa mustajaba ce yawa sai ga ma wanda zai Fatiha kafa din ya karanta kwaya daya ta isa yaga ya ce ya za ka yi da fatiya ai fatiya ɗaya ma ta fi ƙarfin bukatun duniya ga baki ɗaya kamar misalin da na kawo na shehu gibri mako na kwanaki da ya wanda ya zo aka yi ma addu'a ya karanta fatiha wani ma ya zo ya nema addu'a a karanta fatiha ita wannan ita wannan mace sai take ta mamaki a yanzu ni ni da na bada hadiya mai kauri kuma fatiha za a yi wancan ma fatiha tana gani irin makanin da gudun shehu sai ce to addu'a ki na jefa wa kirare wancan itatuwan aka ta kone itatuwan suka ki konewa yawa to amma kai in kai karshen ta ko fatiha miliyan za ka yi kace ka tsura ta akan kiraren ana sa ma wuta sai ya kone saboda me saboda shi salahar ruhinsa gyaruwarsa yadda zai faɗa yana mai fuskanta Allah da wannan abin kai ba za ka fuskanta Allah da wannan abin kama karatun alkur'ani ne wanda ya yi shi ya yi shi halisan lillahi zuciyarsa tana mai cikin tsarki to harafi ɗaya a gurinsa ya fi saukwaka ga baki ɗaya saboda shi ya yi shi cikin tsarki cikin fuskantar da Allah cikin wato neman yarda Allah babu wani hazzi wani hazzi na wani nafsu a cikin karatun nasa to haka yake to irin wannan ne sai gama in ya daga hannu zai yi addu'a yana daga ko minti ɗaya ba zai yi ba sai ga ya sauke hannun nasa yawa to yana tare da Allah na'am to ya cike imamu suyudi ya nakalto shi Allah ya kara masa yadda haka nan ya kaito kwatantinsa shi da imamu suyudi daga shehu abu yazid al-basdani yana mai ba da amsa ga wanda ya tambaye shi game da al-ism al-azam yake cewa hakika kwatancin wannan wato yana daga abin da kwatancin irin su shi abu yazid al-bastani wato ya bada amsa da shi ya ce kamar da wancan maganar jafar sadiq da junaidu kaga yake cewa bari dai shi dai kawai ya da wato gwargwadon yadda halayen su masu roƙon Allah suke a nan ismullah al'azam yake na'am idan ba haka ya ce idan ba haka ba fukwa ai kaga abu ne wanda yake manisanci wato ɓuyan shi wannan suna al'ismul akabar ɗin wanda kuma shi sunan ya zama abin sani ne tsakanin su a rufai gabarin wanda suke kuma wato kwatancinsu famfam ka fahimci wannan wal ubangiji kuma shi ne masani yake cewa shehu abdulwahab shu'arani hakika ya ambata abinda zai fa'idantar da bayyanawa yake cewa hakika shi wato ismullahi al'azam ismullahi al'azam wato yace wannan abin da su jumla wato zantuttukan da suka gabata wato wani su yake nuni ba wai yana nuni akan wani abin da wa'annan zantuttuka na magabata yake yake nuni akan sa
وأنه خاص بالخواص yace domin shi ya keɓanta ne da keɓantattu ولا يدرك إلا من طريق الكشف to suka ce wannan ba a rikarsa kuma sai ta hanyar kashafi sai kuma wanda ubangiji tabaraka wa ta'ala in zuciya ta tsarkaka ta tsarkaka to ubangiji sai bude kuma Allah sai ya sanar da mutum shi abin da ya faɗa a nan kenan
ونفس كلامه kuma kowanne ka duba zancensa yana kan sawaba tun da gaga duk zancen malaman nan ya kawo zancen malama da yawa sun fi ishirin a nan wajen ka ɗauko tun daga inda ya fara magana amma kowanne daga ciki kuma za ga yana kan sawaba kowanne kuma ya magana akan ismail adam zai kawo majinginarsa ya kawo hujjarsa akan wannan abu yawwa
ونفس كلامه رضي الله عنه nufin zancensa Allah ya ƙara masa yadda مما من الله تعالى به علي yace daga abin da ubangiji ya min baiwa da shi معرفتي بسم الله العظيم yace sani na da ismullahi al'azam yawwa shi abshu abdul wahab sha'rani ba yace sanin san- sanin da ubangiji sanarwar da ubangiji ya masa ga ismullahi al'azam
الذي إذا بيده أجاب wanda idan aka roki ubangiji da shi zai amsa ولكن لا أعلمه لكل الناس إلا إن وصفت بدينه وبقوله من الله تعالى yace to amma ba zan sanar da shi ga kowa ba sai wanda na zamo na aminta da addininsa da kuma irin tsoronsa ga ubangiji to shi zan sanar da shi ismullahi al'azam in ji shi على خلقه ya kuma wanda na ga yana wato tausayawarsa akan halitta to wannan zan iya san da shi ismul azam
فإني أخاف أن يدعو به على من لم يستحق الدعاء فيحلف da yace domin ina shayin in sanar da wani shi sai ya zamo yi addu'a da shi akan wanda bai cancanta a yi masa addu'a ba yi addu'a akan wani kuma wanda bai cancanta a yi masa addu'a ba sai masa addu'a kuma sai ya halaka
قال yace ولولا أن غيري من الفقراء سبقني إلى كتماله لذكرته لك معينا في هذا الكتاب yace da ba don cewa wani na ba daga cikin sufaye shi ne fukara ɗan anan wadan daga cikin sufaye manya-manyan bayan Allah yace wani ya gargaye ni zuwa ɓoye shi yace to da sai nan bayyana maka shi ina mai bayyanar da shi a cikin wannan littafi to daga cikin wato manyan bayan Allah da suka gabata to yawanci duk sun gabace ni a cikin ɓoye shi
ثم قال sannan yace
ولا بأس بذكر جملة من الأقوال في تعيينه ya ce amma babu laifi da ambatar wasu jumalu wasu jumloli daga cikin zantuttuka na malamai a cikin bayyanar da shi وإن كانت لا تفيد بجدوى معرفته ko da sun kasance su zantuttukan ba za su fa'idantar da yanke da saninsa ba irin maganganun da malamai suka yi a kansa inda wannan ya faɗi kaza wannan ya ce kaza ne wannan ya ce kaza ne wannan ya ce suna kaza ne
وذكر بعض الأقوال المتقدمة sai kuma ya ambaci shashin zantuttuka wanda suka gabata ثم قال رضي الله عنه sannan ya faɗa a cikin ƙarshen zancen samanin sahu abin da ya nassanta shi
وبالجملة bisa ga jumla ne فلا يطلع عليه أحد إلا من طريق الكشف ya ce ba wanda yake tsinkaye a kansa sai ta hanyar kashafi ubangiji ya yayo mutum kuma ya sanar da wanda ubangiji ya ga dama ya kawo shigin wannan zancen a baya ya ce kamar yadda ubangiji ya ɓoye wato sha'anin daren lailatul qadari yawwa shari'a dai ta bayyana da cewa a neme shi a ƙarshen ramadana a cikin mara to amma ba ayyanar da lokacin ba to wasu suka tafi akan haka sai wanda kuma ubangiji ya buɗewa na'am والحمد لله ya ce walhamdulillahi wahadahu وانتهى nan ya tike وقوله ولولا أن غيري من الفقراء سبقني إلى اجتماع ya ce faɗinsa da ya ce da ba don cewa wani na daga cikin fukara'u sun rigaye ya rigaye ni akan ɓoye shi ba ya lasa zuwa ƙarshe يشير إلى أنهم متفقون على اجتماع yana yana ishara bisa ga cewa su ɗin su wato sun haɗa akan ɓoye shi wato haƙiƙan ismullahi al'azam to alhamdulillah Allah ya saka musu da alkhairi